الرحمن الرحيم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيد خلق الله أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته السادة المجاهدين وسلم تسليما كثيرا اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني اللهم إنا نسألك الخير كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka jan uwa muminai masu girma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu barkanmu da wannan yini mai albarka yau muna yini na juma'a ko yammaci na juma'a mai albarka ainihin wato bakwai ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijirar fiyayyen halitta farin jaka da shugaba annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda ya daidai da takwas ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya haifuwar annabi isa ɗan maryam insha allahu ta'ala yau ma Allah ta'ala ya yi ikonsa mun kasance tare da ku a wannan masallaci mai albarka da ke nan kasuwar kaji kuma cikin garin azarai karamar hukumar katagun jihar bauchi najeriya domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma ubangiji Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala ya mana jagoranci ya ba mu ikon abinda za mu faɗa ya zama daidai kuma abinda ya rigaya ainihin wato daga ilimin Allah na kurakurai da za mu yi muna roƙon Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala ya yafe mana ya gafarta mana muna nan tare da ku cikin wannan sura mai albarka suratun nisa kuma za mu ɗora daga ayar da alaran mai karanta sai dai kafin mu ɗora tafsirin ayar da alaran mai karanta mana a ƙarƙashin ayar da muka karanta jiya faɗin Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا akwai sharhi muhimmi da ya kamata mu karkare shi sannan kuma sai mu dora insha Allah ta'ala a karkashin wannan aya Allah madaukakin sarki yana cewa fa asa an takrahu shay'an da yawa ko da sannu yana iya yiwuwa ku ki abu amma kuma a cikin wannan abin da kuke ki din Allah madaukakin sarki ya sanya muku alkhairai masu yawa a cikin sa haka wannan aya kamar tana jan hankalin magidanta mazaje wasu lokuta za ga iyalinka tana yi maka abubuwa marasa daɗi wanda baka jin daɗinsu su wanda daga ƙarshe ma za ka ce kai abin ya ishe ka haka in dai ba ta jara ba ko ba ta canza ba ba ta daina ba to za ka yi haƙuri da ita a ana jan hankalinka kai ɗin ka yi haƙuri da yawa kana ƙin abu kana ƙin halayyarta kana ƙin zama da ita amma cikin zama da ita akwai waɗansu alkairai masu yawa wanda Allah maɗaukakin sarki ya sanya kake samu a wannan nan dalilin nata kuma kai baka san wayannan alkhairan suna samun ka ba harkashin wannan mala yake cewa idza tazawwaja ar-rajul imra'atan idan mutun ya aure mata wa makasa ma'aha ya zauna tare da ita wani zamani wa ba'da zalika bayan an zauna an gogu an dade da juna to karihaha sai ya zama tana zuwa masa da waɗansu abubuwa sai ya ji yana ƙinta yanzu kan ta ishe shi baya santa ya gaji da lamarinta to shari'a tana gaya masa falyasbir ala mu'asharatiha yayi hakuri akan kyautata mu'amala tare da ita fa inna zalika sabar domin wannan hakurin idan yayi shi to yajidu fihi khairan kaseeran akwai alkhairai masu yawa da za su kasance gare shi watakila shi bai sani ba wayanne ne alkhairan wa huwa sawabullahi tabaaraka wa ta'ala shine lada mai yawa da zai dinga samu daga wajen Allah ta'ala sakamakon yin haƙurin nan kuma daga cikin irin alkairan da zai samu idan ya yi haƙuri watakila auyi yarzukahu Allah waladan salihan ko Allah maɗaukakin sarki ya arzurta shi tare da ita ainihin wato ɗa wanda yake nagari salihin ɗa na kirki ko wani waliyin Allah ko wani hafizin alkur'ani mahaddacin alkur'ani ko Allah ya arzuta da wani malami taqi salihi to kaga wannan ai alkhairi mai yawa ya samu fadhalika khairun kaseerun lalle wancanan ka shine alkhairai masu yawa kana wahidun min salihin wata rana akwai wani mutum daga cikin mutanen kirki salihan bayi tazawwaja bi imra'atin ya auri wata mata sai rashin sa'a wannan matar ainin wato imra'atu su'in ne mata ce mai munanan halaye baya jin dadin ta fazallatu uzihi muddata hayatiha sai ya zama cewa wannan mata bata gushe ba ko da yaushe tana cikin cutar da shi har iya tsawon rayuwarta shi bai taba jin dadin ta ba shi kenan wata rana Allah maɗaukakin sai saukar mata da ajalinta hatta matat har Allah ya karɓe ta shi kenan da Allah maɗaukakin sarki ya karɓe ta sai ya jika alhamdulillah yanzu kan zai samu sararawa domin lamarinta dama ya ishe shi yana rayuwa tare da ita cikin haƙuri falamma matat yayin da wannan mata ta mutu ƙala sai wannan mijin nata salihin bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin shi kan ya goda Allah ubangijin talikai da Allah ta'ala ya kawo masa ƙarshen wannan wahala yau wannan mata ainihin wato tarasu a wa'azuma ala annahu muddata hayatihi la yatazawwaj sai yayi kudiri yayi niyya akan cewa iya tsawon rayuwarsa iya tsawon rayuwarsa ba zai ƙara yin aure ba mana ba zai sake aure ba tun daga yadda ya rayu tare da wannan mata bai ji daɗinta ba don haka sai yanke niyya akan cewa shi ba zai ƙara aure ba a'a la ya tazawwajun nisa'a ba zai sake auren kowace mata ba tunda ya dandana bai ji dadi ba wannan mata ta wahalar da shi ainin fama makasa ayyaman da yayi wannan kuduri a ransa bai zauna wayansu kwanaki ba sai Allah madaukakin sarki ya nuna masa wata ishara aka nuna masa wayansu ayoyi ra'a fil manami sai ya gani a mafarki aka nuna masa wani abu me ya gani annahu fi masjidihi wannan salihin bawa yana cikin masallacinsa sai yayi mafarki ga mala'iku safu safu jama'a jama'a ta mala'iku suna sauka a masallacinsa wa yamurruna bihi suna wucewa ta gabansa wa kullama marra duk sanda jama'ar mala'ikun nan suka wuce shikenan sai ainihin wato su dinga cewa haza huwal mamqutu haza huwal mamqutu haka mala'ikun suke nuni izuwa gare suna cewa wannan shine al mamqut wanda yayi hasara wannan shine wanda yayi hasara suna nuna shi a'a abin sai ya tayar masa da hankali hadha huwa alladhi khasara suna cewa wannan fa shine wanda hasara ta tabbata gare shi hadha huwa alladhi khasara wannan shine wanda hasara ta tabbata gare shi a cikin mafarki aba fafazi'a malan sai ya firgita ya razana ya tashi a tsorace walakin a cikin mafarkin fadu ya tashi din ya razane amma da ya tashi a razanen nan yana ganin mala'ikun nan ga su da yawa suna taucewa gaban suna ta nuni zuwa gare shi suna faɗin waɗannan kalmomi walakin kafa an yas'alahu yana so ya tambaye su wai wane ne ake cewa mai hasaran ne wane ne ake fununi ne amma kuma sai ya ji tsoro ya kasa tambayar su fasaru wayannan mala'iku yadda sai suka zama ya taraddaduna hakaza suna ta kai kawo ta gabansa su wuce su je su dawo su je su dawo suna nuni zuwa gare shi cewa lalle wannan shine wanda yake mai hasara falam yatamalak an su'al sai bai iya ya mallaki tambayar sa ma'ana ya kasa riko tambayar ta dole yace yayi tambayar nan duk da yadda yake jin tsoron su amma dole yayi ta maza ya tambaye su qala lahum sai ya tambaye su yace da su man huwal khasir wai wane ne kuke cewa mai hasara ne wane ne mai hasara qalu lahu sai suka ce da shi ah anta kai ne mana kai ne mai hasara yaya ni kuma mai hasara me ya faru sai mala'ikun suke gaya masa kana yarfa'u laka qadaru amalu ahlul ardi kullu yawmin wa laylatin muddata tazwijika bil mar'ati wa tu'zika sai mala'ikun suka ce masa ah to tun lokacin da ka aure wannan mata da ta rasu tun lokacin da ka aure ta kana cutar da ita tana cutar da kai kullun tana cutar da kai kana yin hakuri to sakamakon hakurin nan da kai akanta na cutar da kai da kake da take yi to a kowace yini awa 24 din nan Allah maɗaukakin sarki yana rubuta maka lada a cikin ainihin wato mizaninka adadin ayyukan mutanen duniya da na lahira. Adadin yin ladan ibadun dukkanin mala'iku da Allah ya yi, da ainihin wato adadin ibadun dukkanin bayan Allah wanda suke bayan ƙasa, duk kullum sai an rubuta maka kamar ya wannan ladan, an saka a cikin akawun ɗinka. A, to yanzu da matan nan ta mutu sai ya zama wannan ladan an daina rubuta kuma sai ya azaman cewa ba zai sake yin aure ba to fadin ce yanki hujja yanki hukunci da yayi ba zai ƙara yin aure ba wannan anan ne hasara ta ƙara tabbata gare shi domin hakurin nan da yake yi ga irin ladan da yake samu za mu iya cewa ladan bai da iyaka domin yawan ladan mala'iku kawai wa sai yawan adadin mala'iku na gaba ɗayan halittar Allah da mala'iku sannan a zo a ce adadin mutanen ƙasa gaba ɗaya na duniya fa gaba ɗaya na duniya kullum duk kowa ibadar da yi sai an rubuta kwatankwacin ta an saka masa akawun ɗinsa saboda haƙuri da yake akan cutar da ma a cutar da shi da matarsa take yi da ya tashi a wannan mafarkin malam ainihin wato sai ya zama na cewa nan take ya yi ƙudurin zai yi auren mata uku fata waje salasan sai ya auri mata uku gaba ɗaya lokaci guda filiyomi a rana ɗaya fasara la tarahu illa wa inda hu salasun aw arba haza ma'ana fa'in karhitumuhunna fa'asa an takrahu shay'an wa ya ji alallahu fihi khairan kasira wannan shine ma'anar wannan aya faɗin Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala fa'asa an takarhu shay'an da sannu kuna kin abu amma kuma Allah madaukakin sarki idan kuka yi hakuri akan kin wannan abun sai ya sanya muku alkhairai masu yawa ku ba ku sani ba ba ku san irin alkhairin da kuke samu sakamakon wannan abin da kuke kidin ba shi yasa a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa idan kana zaune da iyalinka tana da waɗansu abubuwa da kake ki to kai hakuri akan waɗannan halayen da kake kinta da su kai hakuri alkhairi ne mai yawa gare ka zaka dinga samu sai ka kalle ta ai dole kuma za ta zama tana da wayansu kuma halaye da suke burge ka kana da wayansu halaye tana da wayansu halaye wanda kake son su kuma to sai ka kalli wayannan halaye masu kyau din sai ka rike ta da akan su kai hakuri kuma akan munanan da take nuna maka sai ka samu lada kuma mai yawa ta ainihin wato wannan gefen don haka yan uwana a magidanta wajen hakuri akan sha'anin mata da juriya da rashin mayar musu da martani sun yi maka abubuwa da yawa kasan sun yi wani abu na ganganci wani abu na cin mutunci wani abu na raini ne wani na walakanci ne amma ka yi kamar baka ji ba ka yi kamar baka ji ba ka rufe ido an maka wa'yansu abubuwa na ainihin wato na kunukunu ko an dan zalunce ko an dan ci kudinka ko an abin dinka duk ka gano hakikanin abin yadda ya faru amma idan aka zo aka yi maka bayani wallahi malam kaza kaza wallahi mai gida kaza oh haka ne a to ba komai na gane yanzu ka fi son ko ba haka bane amma ka ajiye yanzu ka gane ka fahimta bisa bayanin da ta yi maka ba yadda kake tsammani bane shikenan ka rufa ka bari ka rufa ka bari kuma kai a wajenka ko an taba ma kudi ko an taba ma wani abu ko an taba ma wani kayanka ka yafi ka yafi dan mata babu yadda za a ka zauna da su wai lafiya lau komai ɗari bisa ɗari daidai yake tafiya bai bai yiwuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana gaya mana a cikin wani hadisi cewa ita mace da kike kallanta an samar da ita ne daga haƙarƙari na hagu kaga daga nan tukunna samun daidai zai wahala ko cewa an samar da ita daga hagu ba dama ba daga nan ka san an samu matsala ba za a samu daidai a wajenta ba sannan haƙarƙari na hagu wanda aka samar da ita ainihin wato wanda yake sama mafi karkata don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ita mace in za ka yi mu'amala da ita ka yi haƙuri ka yi mu'amala da ita haka a karkace ɗinta wai karkace sai ta daidaita kai ba za ka zauna da ita ba sai ta daidaita ƙyam wai komai taimaka irin yadda kake so wannan kama kore ba zai taɓa yiwuwa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan za ka ji daɗi da ita haka a ainihin wato karkace ka zauna da ita zaman aure haka a karkace a murɗe to ka yi haƙuri ka zauna da ita haka idan ka ce za ka dage ka ce kai sai ka daidaita ta to ba za a taɓa daidaita ba idan ka dage ka ce za ka daidaita to haidai ka karya ta menene karya tan shine ka sake ta nan kuma ka biya bukatar shedan kenan shedan ba abin da yake so irin aure ya mutu shedan ba abin da yake murna da shi irin aure ya mutu saboda a cikin aure akwai surruka masu yawa akwai fa'idodi masu yawa na alkhairi da bayin Allah ma'auratan nan suke samu na sakamakon wannan ainihin wato rahamar Allah wanda ya tabbata cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa abagadul halal ila Allah at-talaq abin da yake halal ne amma Allah yana kin sa Allah baya son sa shine sakin aure dan uwana kai hakuri tana ma kaza tana ma kaza kai hakuri akwai lada da kake samu ake rubuta ma a mizaninka idan ka yarda kace zaka sake ta wato sakin nan fa idan aka yi shi sai al'arshin Allah ya kada sai al'arshin Allah ya raurawa saboda yadda Allah yake kinyin saki sai in ya zama dole an yi an yi abubuwa sun ki su jaru sun ki su daidaita to an bi duk hanyoyin da ya kamata to wani lokaci ana kaiwa zuwa ga wannan sai a rabu kuma ba yadda aka iya amma a yawaita haƙuri sai an rasa mafita sannan za a kai ga wancan mataki ainihin wato na rabuwar aure wannan shine abin da ya kamata mazaje su zama suna ainihin wato zaman haƙuri a kai duk yayi duka magidanta sun sani daga sanda kai aure kowa yin yazo zai maka nasiha kana matashi ko abinda zai fara ce maka haƙuri sai fa haƙuri sai fa haƙuri a lokacin kana matashi ba ka gane ma'anar ba ka gane mai ake nufi sai haƙurin nan kowa ya zo ya ce wa ka yi haƙuri ka yi zaman haƙuri kowa ya zo ya dinga ce maka dinga zaman haƙuri ba ka gane menene ma'anar haƙurin sai zama ya yi zama sai abubuwa sun tafi rayuwa ta tafi lokaci ya ja sai ka gane ma'anar abin da ake gaya ma ka yi haƙurin nan cikin haƙurin kuma akwai lada wanda yake mai yawa a aya da allah mai karanta shine faɗin allah subhanahu tabaraka wa ta'ala wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin ko mazaje idan kuna tare da matayenku sai kuka yi nufin ku canza matar kana so ka canza wata mata a gurbin wata ainihin wato bi an tallaqtumuha kai nufin ka saki wance saboda zaka auro wata ka gaji da irin halayenta ka gaji da irin abubuwan da take maka kuma alhali lokacin da zaka aure ta wa ataytum ihdahunna qintaran lokacin da za ku aure su kun ba su ainihin wato su matayenku kun ba su dukiya ta kintar wato dukiya mai yawa ko wajen sadaki da kayan aure da kuka yi musu to Allah ta'ala ce idza azamta ala firaqil mar'a ya kai mai gida idan kai nufin zaka rubu da mata wa qad a'taita kasira min al amwali wal asasi alhali ka lokacin da zaka aure ta ka ba ta dukiya mai yawa sannan kuma ka ba ta kayayyaki masu yawa to karka ce yanzu in za ka sake ta fala ta akuzo min hushayan Allah maɗaukakin sarki ce karku karɓi komai a wajensu daga cikin kayayyakin da kuka ba su na aure ko kuma kuɗin da kuka ba su kuka aure su wai su dawo muku da kayanku ko su dawo muku da kuɗi Allah ce karku karku wannan ai la ta akuzo shay'an min almar'a ba'da talaq bayan ka saki mace karka ce ta dawo maka da abu kaza ta dawo maka da abu kaza karka yi wannan ai ka tuna mana lokacin da ka aure ta kai mata wannan kaya ba ka zauna da ita ba ba ka istimta'i da ita ba ka amfana daga alkairanta ita ma ta amfana daga alkairanka dan me yasa yanzu rabuwa ta zo zaka ce wai ta dawo ma da kudin ka zaka ce ta dawo ma da kayayyakin ka kaza da kai mata Allah ya ce karka karbi wannan kar ai haka ah fala ta'khudhu minhu shay'an ta'khudhunahu buhtanan yanzu za ku kuskura ku karɓi wani abu a wajen matayenku da kuka sake su don me don zalunci don zalunci ne idan kuka karɓa ba ku ci bai kamata ku karɓa ba wa isman mubinan da kuma ainihin wato laifi wanda yake bayyananne a fili ai lam ta'khuduna hadha almala ku mazaje kar ku karbi wannan dukiya wa kana almalu muqabil shay domin wannan dukiya ainihin wato ta kasance muqabil ne daga wani abu akwai dalilin da yasa ka aure ta yasa ka bata wannan kudin da ka aure ta din baka samu wannan abin da kake yasa ka aure ta a wajen ta bane ai ka samu sau nawa ka kusace ta sau nawa ta yi ma hidima sau nawa ka istimta'i da ita hakan nan nako yanzu dan rubuwa ta zo sai ka ce ainihin za ta baka dukiyarka dan rubuwa ta zo sai ka ce za ta baka kayan wani ma in ya so zai sake ta dama sai yana faka sai ya fara daukan akwatin ta je ya boye waye je ya boye akwati yana yana shirin kenan zai sake ta don wasu abubuwa da ya san nasa ne a wajenta sai dinga kokkwashewa ko yana kaiwa ɗakin sai kulle ko ya kai gidan ƴan uwansa aje masa da abin da ya kama da wannan kawai shi kenan daga bisani sai zai zai sake ta to wannan kayan da ka karba zalunci ne zalunci ne haƙƙinta ne ka bayar mata na'am Allah madaukakin sarki ce min وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا na'am Allah madaukakin sarki ce wa kaifa ta'khudunahu ta yaya za ku karbi wani kaya a wajen matarka da zaka sake ta wa qad afda ba'dukum ila ba'din katina mana alhali ainihin wato sashin ku ya kusata ya sadu zuwa ga sashi kun ka aure ta ka istimta'i da ita ita ta san ka kai ma ainihin wato ka san ta bi ma'ana wasala ila ba'd mar'ati bil jima' mutun ya ya kusata zuwa ga wannan matar ta hanyar jima'i wanda wannan saduwa da ita da yayi shi ya tabbatar mata da me ta cinye sadakin ta lamma ka ta waqatu waqa'at minhu hadha al mawqi tunda ya kasance wannan abun ya faru tsakankanin ku da shi to ai wannan shine dalilin da yasa wannan dukiyar da ka bata ya zama halalinta ainihin wato tariki wa akazna minkum misaqan ghaliza sannan su ma matayen sun riki alƙawari a tsakankanin ku wanda yake mai ƙarfi ba kuma saba wannan alƙawarin ba wa huwa ma tarahu almar'atu min mahabbati ar-rajul ko shine abinda mace take riko da shi na alƙawari na soyayyar mijinta ta ji tana kaunar sa tana son tana son sa ainihin wato ta ji ba wanda take gani a gabanta in ba shi ba tana masa kalmomi ainihin wato na kauna da soyayya ai honi ainihin wato sweetheart da waye da sauransu irin waɗannan kalmomi tana jin kai ne komai nata kuma yanzu kawai dan rabuwa ta zo kace za ka wani kuɗi duk irin yadda ka ji daɗi da ita musamman tun tana ainihin wato budurcinta a hannunka fa budurcinta ya kau yanzu kawai dan tsawon zamani ya yi zamani lokaci ya yi nisa wasu abubuwa an fara samun canji sai ka ce in ka rubu da ita sai ta mayar maka da wani abu ko sai ka karɓi wata dukiya a hannunta a wannan abin da kuka yi ya saba ainihin wato ƙa'ida ta shari'a kuma idan an karɓa ba a karɓi haƙƙi ba wala tankihu ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا نعم وانا آية ترى جنها كلمه dangane da matayen da aka hana mutum ya aura musamman auren iyayensa ko matayen iyayensa domin sababin saukar wannan aya wani mutum ainihin wato ya mutu yana mutuwa sai ɗansa ya zo ya zauna a gefen matarsa kamar yadda muka bayani a jiya yuridu an yattakiza ha zawjatan me yake nufi da yazo ya zauna a gefanta yana nufin wannan matar mahaifin nasa ya aure ta ta zama matarsa ba'da abihi bayan mutuwar babansa fa aqsamatil mar'a wannan matar sai ta yi rantsuwa anna zalika la yata'atta minha abadan tace ba zai taba yiwa haka da ita ba babansa ya aure ta su zauna zama aure da ba sannan shi yanzu yanzu ya zo ce zai aure ta yace wannan har abada ba za ta yarda da wannan ba domin a jahiliya din da an shayin haka to kuma har a musulunci ma abun ya shigo haka to sai akan wannan matar ne da ta ki tace ita ba za ta yarda ta auri mutum dan ya mutu sannan ɗansa ya zo ya ce zai aure ta ba na haka ba da ma kuntu ma abika yace ba zai tace masa ba zai tuba yiwa bayan da na kasance tare da babanka sannan yanzu in zo ina tare da kai a matsayin miji la yumkinu wannan ba zai yi ba kai anna akunu ma'aka abad ba zai tuba yiwa in zama tare da kai har abada fa qala al waladu shi kuma dan ya tsaya ya jajirce yace innahu la budda an yatazawwajaha qaharan ko taqi ko taso sai ya aure ta dole ma'ana bil wirasa ko ta hanyar gado sai ya aure ta shi kenan ita ma fataha kama ilan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai aka daga al'amarin aka kai kara zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da shi da itan suka je wajen manzon Allah sai wa manzon Allah bayani shi kenan sai wannan aya ta sauka Allah madaukakin sarki ce wala tankihu ma naka aba'ukum minan nisa da dai ku ɗayaye kada ku kuskura ku yadda ku auri ainihin wato matayen da iyayenku suka aura illa ma kada salaba sai abin da aka yi can a baya kafin wannan aya ta sauka wannan an yafi an gafarta amma nan gaba an sa doka babu wani ɗa don babansa ya rasu ainihin wato ya zo ya auri matar babansa haramun ne har abada babu ainihin wato aure tsakankaninsu imra'atun tazawwajaha al-abu matar da mahaifinka ya aure ta sannan an ya tazawwajaha al-waladu sannan shi ma yaro ya zo ya ce zai aure ta wannan an hana gaba daya aikata irin wannan aiki sai dai abin da ya riga ya gabata qabla nuzulil aya gabanin saukar wannan aya naka fa halalun kafin saukar wannan aya yin a wannan auren halas ne amma wa ba'da nuzulil aya su bayan saukar wannan aya ainihin wato haruma hazan nikah an haramta wannan aure da ya auri matar mahaifinsa innahu kana fahishatan lalle da ya auri matar mahaifinsa ya kasance mummunan al'amari wa maqatan kuma sababi ne na samun azaba a wajen Allah subhanahu tabaaraka wa ta'ala wa huwa ashaddul bugudi kuma shine lamari wanda yake mafi tsananin samun fushin Allah subhanahu tabaaraka wa ta'ala kai wa sa'a sabila irin wannan hanya ta muna na kware da gaske Allah ya kiyaye mu kurrimat حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما ما شاء الله yanzu wannan aya ta yi mana bayanin ba ma maganar haramcin mutum ya aure matayen mahaifinsa ba a'a a dalilin wannan amma ambata mana mataye guda goma sha hudu wanda bai halasta mutum ya aura ba akwai wa'anda suke an haramta maka aurensu ta fiskar dangantaka akwai wa'anda suke an haramta maka aurensu ta fiskar surkuntaka idan surkuntaka ya shiga tsakani to ba za ka auri wa'annan matan ba akwai wa'anda suke an haramta maka aurensu ta fiskar shayarwa wayannan nau'o'in guda uku a ciki aka samo haramcin mata guda goma sha hudu wanda ba a yarda ainihin wato namiji ya aure su ba kamar yadda Allah madaukakin sarki ce hurrimat alaikum ummahatu da farko dai an haramta muku ba za ku auri iyayenku ba wannan kan dama ma ma'aqul ko ko a jahiliyar ma da ake yin auren mutum ya zo ya auri matan babansa a in yakan zo yakan ware mahaifiyarsa ko a jahiliyar ma mutum yakan ware mahaifiyarsa da haka Allah madaukakin sarki yace an haramta muku da ku auri ainihin wato iyayenku nassatul aya ala nisa'i allati yahrumu ala rajul wannan aya ta nassanta irin matayen da suka haramta akan miji an yatazawwaja wahidatan minhunna ba zai auri ɗaya daga cikin waɗannan ba haramu ala rajul an yankiha ummahatu ummihi sannan haramun ne mutum ya auri iyayen ummahatihi a iyayensa ummuhu ko mahaifiyarsa wa ummu ummihi ko kuma mahaifiyar mahaifiyarsa aya ta nassanta ƙulo-ƙulo tsarahatan cewa wannan haramun ne sannan wa ummu tilka wa ummu tilka ila ala da uwarta uwarta har har yadda ya dauka sama imana kakatta kakatta kakatta har abin da ya kai sama haramun ne mutun ya aura sannan wa banatukum haramun ne mutun ya auri ƴaƴansa kaga rabu da dan adam kaga wannan ka zaka ce da uwa da dakan ai ko ba a faɗa ba an san mutum ba zai aura ba sai mu ce rabu da mutum in ba dan nassin ya faɗa ba wani zai ce zai aura ko ba haka bane ba a yanzu ba gashi tana faruwa ba nassi ya nassanta cewa haramun ne ta fiska aure ma mutum ya auri ƴaƴansa amma daga cikin abubuwan da zai baka mamaki na na lalacewar al'ummar ƙasar nan da kuma abin da yake nuna maka lalle alƙiyama ta kusan tsayawa kaga uba da ya haifi ƴaƴaye amma yana kusatan ƴaƴan ko ba a yi ba kuma wannan fa karka ɗauka a inugu ne karka ɗauka a akwa iban ne karka ɗauka a nan bira ne a nan dai a arewacin najeriya cikin musulmai mutumin da yake amsa suna ahmad ko abubakar ko musa ko muhammad ma shine ya sa ƴaƴansa yana kusatunsu ta hanyar banza wanda ko ta aure an hana maka wannan wacce irin lalacewa muka kai haka an yi wannan a yau a ƙasar nan cikin al'ummar musulmai duk abin da kake gani a hankalce ba zai yi ba wallahi mutane suna iya yinsa kuma nawa aka samu a nan a arewacin najeriya mutum yana kusatar mahaifiyarsa ba fa inugu ba a nan arewacin najeriya cikin al'ummar musulmai yan uwa mutum yana kusatar mahaifiyarsa wallahi in ka ji wannan kan sai ka ce can a inugu ne amma banda a arewacin najeriya amma yau a arewacin najeriya lalacewar mu ta kai irin wannan labarin gashi na a media social media duk mutane suna kallo suna gaji ko sannan wani lokaci ma an samu kwanan nan ba dadewa ba ita mahaifiyar ce ma take matsawa ɗansa ya kusace ta ita mahaifiyar take matsawa ɗansa ya kusace ta lalacewar ta kai inda ta kai shi yasa nake faɗin cewa sau da yawa abubuwan da yau suke faruwa a hankalce iya tunani ba za ka taɓa tunanin za su iya faruwa ba da haka kwaɗan da kuwa macalar da ƙazantar ya wuce tunanin mai tunani ya wuce hankali mai hankali da haka irin waɗannan abubuwa suke faruwa a cikin mu musulmai wacce irin musiba ce ba ta sauka tsakankanin mu dan Allah da Annabi don haka nan Allah madaukakin sarki ya nasanta a fili haramun ne mutum ya auri mahaifiyarsa sannan an nasanta haramun ne mutum ya auri ainihin wato ƴaƴansa idan an yi maganar ƴaƴa wannan ya shiga har jikoki duk yadda suka yi ƙasa haramu kamar yadda ba za ka auri mahaifiya ba da kakanka ai da da mahaifiyarta da kakarta da kakar kakarta har sama haka shi ma da ƙaiƙya ba za ka aure ta ba ba za ka auri ƙyatta ba ba za ka auri jikarta ba har jikan jika abin da ya ƙasa duk haramun ne ba za ka aura ba sannan Allah madaukakin sarki har ila yau ya haramta ainihin wato aka watukum da ainihin wato ƙyan uwanku ‘yan uwanka mata min jihatil abi ta gefen uba wanda kun haɗa mahaifi guda ɗaya, awil ummi ko mahaifiya guda ɗaya, wannan duka ba aure tsakankaninku haramun ne. Kullu zalika, kullu imra'atin bainakum wa bainaha ukuwatun min jihatil abi awil ummi duk matar da akwai dangantaka tsakaninka da ita ta wajen uba ko ta wajen uwa to babu aure a tsakankaninku. wa ammatukum haramun ne ku auri ainihin wato can uwan iyayenku mutum ba zai auri babaninsa ba jar uwar mahaifinka ko kanwar mahaifi ko yar mahaifi wannan duka ba za ka aure su ba haramun ne sannan wakalatukum haka nan mutum ba zai auri gwaggwan ainihin wato ummominsa ba su ne ainihin wato yar uwa ko kanwar uwa wannan ita ma ba za ka aure ta ba haramun ne domin ita ma kai tsaye mahaifiyarka ce an gane wa banatul aki haka nan ƴaƴan dan uwa su ma haramun ne ba za a aure su ba idan uwanka yana da ƴa ba za ka aure ta ba domin ƴarka ce kaninka yana da ƴa ba za ka aure ta ba domin ita ma wannan ƴarka ce naka ƴaƴan ƴan uwa ja ko da kanwarka ce ba za ka auri ƙyarta ba ko kaninka ne ko wanka ne ba za ka auri ƙyarsa ba wa banatul aki wa banatul ukti shine da ƴaƴan ƴan uwa mata wa yadkhulu fihin auladahum ba ainihin ƴaƴan ba ainihin ƴaƴan su kadai ba har ainihin wato ƴaƴan ƴaƴan ƴaƴan ƴaƴan su ma ba za ka aura ba sannan wa ummahatukum wallati arda'anakum sannan sai wayannan duka matayen da muka lissafa yanzu sun haramta ta fiskar dangantaka sannan sai ta fiskar shayarwa duk matar da ta shayar da kai to haramun ne ka aure ta wa ummahatukum allati arda'anakum iyayen da suka shayar da ku babu aure a tsakankaninku ba dangantakar komai ba abin da ya hada amma sanadi ya sa an ba ta a gare ka kana yaro karami ta shayar da kai nono to daga sanda ta shayar da kai dinnan ba aure tsakaninku kuma ba magana aure ita kadai ba har kan yan har ma wanda kuka sha nono tare da su duk ba aure tsakankaninku da kai da ita ai da kai da su misali amma kafin a shayar da kai nono kafin a shayar da kai nono da ƴan uwan da ta shayar da bayan an shayar da kai nono da ƴan uwan da ta shayar duk waɗannan ƴan uwanka ne babu aure tsakankaninsu tsakankaninka da kai da su duka duk ƴan uwanka ne a sannan wa aka watukum min ar-rada'a shine magana da nayi yanzu da ainihin wato ƴan uwanku mata ta fiskar shayarwa ko an sha ko an shayar da ku tare ko an shayar da su da kafin a shayar da kai ko an ko bayan an shayar da kai an shayar da su duka wannan babu aure matakar dai uwa ɗaya ce ta shayar da ku to ba aure da kankaninku wa yin haƙu bi zalika ainihin wato bi sunnatul banati min hunna wa ummahatu nisa'ikum wayannan wanda muka lissafa su ne haramcin aure ma'ana haramun ne aure su ta fiskar shayarwa sai kuma ta fiskar dangantaka ta ainihin wato surkuntaka a wa ummahatu nisa'ikum haramun ne ba za ku auri iyayen matanku wanda kuka aura ba waraba'ibukum da ainihin wato agololin kuma ba za ku aure su ba warabai kuma ma'ana jam'u ribatin wa hiya bintu zawja min ghairi lati min ghairi lati fi hujurikum wato idan ka aure mace jatta ba za ka aure ta ba sannan ba za ka auri agolanta ba wanda aka shigo da ita wanda aka shigo da ita gidanka ta tashi tare da kai kake renanta ita ma wannan ba za ka ainihin aure ta ba sannan tarabbaunaha sifatun muwafiqatun lil galibi fala mafhum la anna rabi anna rabibata takunu fil hijr idan aka yi maganar agola to ana maganar agola wacce take a daki ma'ana matar taka da ka auro ta ta tare da ita wajenka to lallai musulunci ya haramta ba za ka ainihin wato aure ta ba wannan min nisa'ikum allati dakaltum bihinna daga ainihin wato matayen da kuka yi dukuli da su anan idan ka auri mata sai ta tare sai ta zo da yarinya agola idan ka yi dukuli da mahaifiyarta in ka yi dukuli da mahaifiyarta to ba za ka auri yarta ba amma idan kafin a yi dukuli da mahaifiyar kafin a yi dukuli da mahaifiyar kana da dama ka ce za ka canza shawara kamar yaya a an kawo amarya misali ka auro ba zawara an kawo amarya sai ya gaga ga wata yarinya budurwa tsalleliya hakan nan har yanzu ta tana nan ita duk kowa ya tafi ita ba ta tafi ba sai ka ce mata ah ita wannan kuma mai take jira har yanzu a'a ba na gaya maka wance na ba a ita ce wancen nawa da nake gaya maka oh ita ce wannan a a a a lalle fa sai kaga cewa yarinya ce babba ta girma to sai ka fara tunani sai ka ce da ita za ta sai ka koma gefe ka gana da mahaifiyar yace ni wallahi da kin san wani abu da zan gaya miki amma ki yi hakuri da za ki yarda ainihin wato wancan nan na aure ta ke zama sarikata ni ina ga da zan so haka a to tunda ka ce haka ai ta ce shikenan sai ka sake ta sai ka aurikar wannan ya halasta an gane amma ba in ba ai dukuli ba idan aka riga aka yi dukuli ba maganar auren kyatta amma idan aka daura aure da kya ko da ba ai dukuli ba uwar ta haramta har abada ba za a aure ba an fahimci wannan lura da yanayin lokaci a gurguje wannan duka ta fiskar ainihin wato surkuntaka babu aure tsakankani sannan fala junaha alaikum Allah madaukakin sarki ce babu laifi a gare ku imana ya halatta an yi dallikal um idan mutum ya auri uwa kamar yadda muka faɗa yanzu ya saki uwar kafin dukuli wayan kihal binta ya auri ainihin wato chatta in qabilat idan uwar ta yadda wa halailu abana'ikum alladhina min aslabikum lalle haramun ne har ila yau kuma mazaje ku auri ainihin wato matan ƙyaƙyayenku idan ɗanka ya auri mata to kai ubaba ta haramta gare ka har abada ba za ka aure ta ba sannan wa an tajma'u bainal uktaini illa ma qad salaf haramun ne mutum ya hada ya da kanwa lokaci guda ya aure su tare wannan haramun ne sai dai abinda aka yi da a baya ainihin wato babu laifi an yafe wannan amma nan gaba mutum ya hada ya da kanwa lokaci guda ya aure su ya dinga shiga ɗakin wannan ya shiga ɗakin wannan haramun ne bai halasta ba amma bayan ya auri ya ta mutu ko kuma aure ya rabu ko ta ki zama kana da dama ka auro kanwar ko ka auri kanwa sai ta ki zama kana da dama ka auro ya abinda aka hana tsakanin ya da kanwa shine ka hada su a lokaci guda daya inna allaha kana ghafurur rahima lalle ubangiji Allah madaukake sarki ya kasance mai yawan gafara ne kuma ainihin mai jin kai ubangiji Allah madaukake sarki ya yafe mana ya ainihin gafarta mana ina ga lura da lokaci zamu takaita akan sai Allah madaukake sarki ya nuna mana go kamar naga akwai tambayoyi go masha Allah bismillah kuma za mu ba da dama insha Allah ga wayanda suke abin nan su ma mai tambaya ɗaya biyu mu amsa musu insha Allah
to akwai wanda ya kawo tasa da baki yace da fatan malam ya sha ruwa lafiya yace malam yaya adadin dukiya take ta kuɗi wanda za a iya cire mata zakka
adadin dukiya ta kuɗi kamar yadda aka sani kullun nerar mu ƙara faduwa take dan haka adadin zakkan kullun yana ƙara yin sama ne in aka duba nan kalanda za a ga yanzu ko miliyan hamsin ne da wani abu ko nisabi kake ake tambaya ko nisabi daga miliyan hamsin da wani abin abin da ya sama shine ainihin adadin zaka amma idan aka duba za a ga da kwabban da komai na kowace shekara yana canzawa a wannan tamin kalanda din ta Kaduna suna sakawa kowace shekara so idan aka duba za a gani wallahi alam babu standard amma malam to idan mutum yana da kuɗin da ya kai kamar naira misali miliyan ɗaya ko daga miliyan ɗaya zuwa miliyan biyar zai iya cire musu zakka ba su kai nisabi ba in ba su kai nisabi ba kuma ba zakka kuɗin da suka za a musu zakka sai wanda suka kai nisabi kuma in sun kai nisabi sun shekara ko da misali uwar kuɗin ne ta shekara shi kenan suka ka misali yanzu mutum yana da miliyan biyu ko miliyan uku yana jujjuyawa a kasuwanci zuwa wa'yansu shekaru sai suka cika nisabi to daga shekarar da suka cika nisabin nan za a fitar musu da zakka wallahu alam
to ana yace da fatan malam ya sha ruwa lafiya yace malam menene hukuncin mutumin da an kira sallah amma dai ba a yi sallar ba shi sai ya tasa
sai ya kasa sai ya tasa sallar ba o an kira sallah kafin a shiga shi ya tasa saboda gaggawa ko wani abin da ya kama da wannan wannan kan magana ta gaskiya yayi tasa za mu ce sallar ta yi amma yayi wa kansa hasara mai girma shine ya rasa falalar jam'i ya rasa falalar jam'i sannan kuma idan har ya san zai yi tasan to abin da ya kamata kada yi a wannan masallacin ya koma ko cikin gidansa ko a wani wuri a wani gefe ya yi saboda akwai abubuwa guda biyu baya ga shi ta ɓangarensa ya rasa lada na jam'i mai yawa sannan akwai nuni zuwa ga taɓa kimar liman an fahimta ku nuni zuwa ga taɓa kimar liman abin da ya aikata ya zama makaruhi kenan da son samu ya koma wani gefe wani wuri daga daban ko a cikin gidansa misali ya yi sallar tasa idan har ba zai jira a yi jam'i tare da shi ba sai dai idan matafi ne mai wucewa wannan kuma an san daban ne wannan shi ya sa ma za a ga mazawa malikiya ana cewa makaruhi ne bayan an yi sallah wa'yansu zo su sake yin jam'i daban inda ya sa abin ya zama makaruhi wai ana jin tsoron kada liman zuciyarsa ta sosu bayan mun yi sallah wasu masu zo suna yin sallah kenan waɗannan suna nufin ba za su bi ni sallah ba saboda wannan dalilin ne yasa mazhaban malikiya ta ce makaruhi ne mutane a sake yin jam'i a masallaci bayan an yi amma idan wannan illar babu ita babu laifi mutane su zo su jam'in su a masallacin wallahu ta'ala a'lam
malam menene hukuncin mutumin da yake ya karya azumi da gangan aka yi masa magana kuma ya ce kuskure ne la haula wala quwwata in dai har da gangan ne mutum ya karya azumi kafara ce akan sa zai yi azumin kwana 61 kwana 60 na kafara guda ɗaya kuma na ramuwa amma idan har da bisa kuskure ne bisa kuskure ne kamar yadda ya faɗa da gaske ne ta wannan rama guda ɗaya kawai zai yi wallahu ta'ala alam
shin malam idan mutum ba bacci zai ba bayan ya yi sallar isha ya halatta bai halatta ya shafa'i da wuturi ba in ba bacci zai yi ba
a ai daga sanda aka yi sallar isha'i shafa'i da wuturi lokacinsa ya yi ko za ka yi bacci ko ba za ka yi bacci ba idan ka yi shafa'i da wuturinka a wannan lokacin ta yi sai dai abin da ake ganin shine idan har kana da ainihin wato kwaɗayin za ka yi wa ƙiyamun laili kafin ka kwanta ko kuma bayan ka yi bacci ka tashi in ka tashi za ka yi wa'yansu na fulfulin to zai fi kyau a ce ka jinkirta shafa'i da wuturin naka sai bayan ka yi wa'yannan sallolin daren sannan ka rufe da shafa'i da wuturin amma kuma don ka yi shafa'i da wuturin ka a farko bayan sallar isha'i sai ka tashi da daddare za ka yi na fulfulin ka ba zai hana ba ba zai hana ba kuma wannan shafa'i da wuturin da kai ta yi ba sai ka sake ta ba wallahu ta'ala alam da fatan malam ya sha ruwa lafiya yace malam menene eh ni idan na dauki azumi sai in ji kamar zan mutu har sai na karya wannan azumin tukunna nake samun sauki to menene hukunci na a ayan mutum ya dauki azumi ya ji baya jin daɗi har yana tunanin kamar zai mutu ya sha azumin sa ya sha ai ma ba a so ma mutum ya kai ga wannan matakin ba a so mutum yana azumi yana jin wahala yana jin wahala har sai an kai shi ga matsayin ya kai shi ga matsayin ishrafi ma'ana ishrafi irin alamar yana dan suma din nan ko alamar yan to wannan kan gaskiyar magana ya ma ya ma bata daga zaran ya ji wahala azumi ya fara bashi wahala sosai da gaske ko ba zai iya tashi ba ko ya fara ganin mutane bibbiyu da abin da ya kama da wannan kawai ya sha azumi an gane ko sai kuma ya rama bayan sallah wallahu ta'ala a'lam to malam eh da muna so malam yayi mana nasiha a sabbin aure a takaice saboda ni fa gaskiya ana karya mun azumi na na'am
muna so malam yayi mana nasiha a sabbin aure wanda suke da sababbin aure a takaice nasiha saboda su to ayo amma an gwaye kenan eh wayanda suka yi sabon aure eh nasiha akan kulawa da sha'anin auren eh to shi kenan don mu ba da dama ga waɗanda za su yi tambaya in akwai a yi haƙuri daga baya in lokaci ya ba mu za mu yi wannan nasiha ɗin insha Allah akwai waɗanda suke tambaya ko? to bismillah wa alaikum salam mai ramuwar azumi bai tashi yin ramuwar ba sai ana washe gari za a ɗauki azumi ya tashi ya yi rama ya guda ɗaya ne dama kira ki a ya ramu ya ramu wadai da gaske wala a sakaci ne a yi wannan sakacin ba a sansa ya makara sosai yau wajen hankalin da ya kamata masa kenan irin wannan sai ya kiyaye ya kiyaye ga ba a so a sadar da azumi ainihin wato ramadana da wani azumin amma dai tun da ramuwa ce kuma sa'ar da ya yi guda ɗaya ne kaga inda guda biyu ne da zai yi da ɗayan kenan kaga ba zai samu gurbi ba so wannan ramuwar da ya dai azuminsa ya ramu sai dai kawai sakacin da ya kiyaye kar ya sake yin irin haka duk wannan shekau kwanakin nan da aka baka dama sai yanzu dab da ramadan za ka rama kuma azumi guda ɗaya kacal ina azumi kai da ake so ma bayan wannan ma na rama kai na nafila amma duk baka samu kayan nafilan ba kuma na dole ma baka yi shi ba har sai da Ramadan ta kure to wannan kuskure ne sosai Allah mu dauke sake kiyaye gaba na'am to na'am iyayensu uwa ɗaya uba ɗaya ko? a za su haɗa aure tsakar za su haɗa auren ƴaƴansu za su haɗa auren ƴaƴansu idan iyayen don iyayensu ne suke uwa ɗaya ba ɗaya ok kai ka haɗa su na gane misali da wannan matar da wannan matar iyayensu ɗaya ko iyayensu ɗaya to ai ma'ana iyayensu ne suke haɗe da danyi ma'ana su ɗin ƴaƴan wa da ƙani ne wannan matar babanta wan wannan ce haka ne wannan ba za a bai hana ba lamaniya to ai ba ba shakikai bane ba uwa ɗaya suke ba ba uba ɗaya suke ba uba bai hada su ba uwa bai hada su ba wanda shari'a ta hana wanda uwa ta hada ko uba ya hada an gane ko shine wanda shari'a ta hana amma wannan ƴaƴan bafanni ba hana wanda aka hana din na ummomi ko gwaggwanni ka auro ƙyar ka auro ƙyar su a kansu ya misali kana auren mata kana auren mata sai ka je ka auro ƴar kanwar ƴar ƴar kaninsa a ƴar wanta ko ƴar kaninta ka gani kaga wacce ka auro din nan ai ce a wajenta to bai halasta ba wannan ne bai halasta ba amma wancan ba abin da ya hada su na ba uban da ba uba da ya hada su ba uwa da ya hada su don haka babu wannan haramcin bai shiga bai zama wa an tajma'u bainal uktaini ba an gane ku bainal uktaini da ake magana wanda ko uwa ta hada ko uba ya hada ko kuma suka zama shakikai wannan shine wanda aka shari'a ta haramta wallahu ta'ala a'lam na na wa alaikum salam shayarwa na'am matuƙar wannan nonon da yaron ya sha ya sha ne ya yi masa amfani na maganin yunwa ba wai ya sha ne an sha da shi don wasa ba bayan ya girma baya bukata abinci a wato wannan nonon ya tsaya masa a matsayin abinci sanda ya sha eh shi kenan aure ya haramta na ko sau ɗaya ne ko sau ɗaya ne ko sau ɗaya aka shayar da misali yanzu ai kasan ana samun wani mata in sun je gidaje ko ziyara sai yaro yana karami yana jariri yana ta kuka la ina take ne wallahi tana wanka ne to ita ma wannan aka yi sa'a tana shayarwa kawai sai ta dauke sai ta bashi nono ya sha ya sha ya koshi ya yi shiru har ma ta kwantar da shi ya dan yi bacci daga baya wannan ma'uwar mata wata ai yana ta kuka na tashi ne ma na dan na bashi nono dai na bashi nono sai ya yi shiru to yanzu wannan matar ainihin wato haramun ne ƴaƴanta su auri wannan yarinyar an gane ku yawwa ko da sau ɗaya ne na'am a dama ba ma magana a gaban lima ba mutum matukar masallaci a wuri to ya shigo ya haɗu da safu ya yi sallah tare da safu wannan shine abin da ya fi cikar sallah wasu suna maganar cewa mutum shi kaɗai ma ya yi sallah a bayan safu sallarsa ba ta yi ba duk da cewa mazahib da yawa ba su ɗauki wannan maganar ba salatul munfaridi kalfas saffi mutum guda ɗaya ya yi sallah a bayan safu wasu suna maganar sallarsa ba ta yi ba ina ga mutumin da zai ware shi kaɗai a waje a gefe da yawa malamai sun ce sallarsu ba ta yi ba saboda hadisin la salatu lijaril masjidi illa fil masjidi amma da mazhaban malikiya sallar ta yi ta inganta sai dai ya aikata makaruhi ba haka ake so ba duk wanda zai sallah ya shigo masallaci ya hadu da sahu wannan shine wallahu ta'ala alam eh a gaban liman din ma ta yi ko a gaban liman din ta amma zabar hanbaliya ne ba ta yi ba an gane idan ka je ka madina za ka ga ai suna tsarewa suna hanawa mutum ya wuce gaban liman ya yi sallah saboda a fahimtar mazhaban hanabila suke bi kuma a mazhaban hanabila sallah in mutum ya sallah gaban liman bata yi ba amma malikiya ta yi sai dai ya aikata karhanci kamar yadda na faɗa ɗazu an gane ya aikata makaruhi abinda ba a so yawwa na'am na'am na'am in ta yadda da shi zai iya aura zai iya aura sai dai kawai al'ada ce za a ga abin bambar kai a al'ada ne za a ga abin bai yi ba an gane ko domin da yawa ana ganin cewa wan miji ya zama kamar siriki ne ko yawa al'ada ana ga wan miji kamar siriki ne amma dai shari'a bata hana ba in kaga kuma galibin waɗansu abubuwa an kaga al'ada suna taba al'ada kuma mutane su dinga maka kallon wani abu to magana ta gaskiya ka bari kawai ka zauna lafiya shi yafi maka tunda ba ita kadai ce mace ba an gane ku ita al'ada wata irin aba ce wanda urfu har yi yasa za ga hatta ayyumatul mazahir suna la'akari da ita a wajen istinbadul ahkam zaka ji an ce maka abu kaza da abu kaza ya halasta amma a urfinku a al'adar wajenku idan ka san ba a yi to ka bari karka yi har malamai suna faɗin haka saboda wannan din zai jawo maka abubuwa da yawa na rashin jin daɗi yawa wallahu ta'ala alam assalamu alaikum ina ga na
amma mutane suna tafi tare a kuma tare a kuma kuma a cikin shi shi malamin sun zai dinga hadawa da malikiyar a ba a hada babu babu so ake mutum ya tsaya masharabi guda daya to amma yanzu muna wani lokaci ne akwai Allah mazhaba ma ko ba haka ba wanda su ba ruwansu da mazhabar ma gaba ɗaya ko suna ganin kawai menene Allah ya ce menene manzon Allah ya ce ma qala rasul qala Allah qala rasulullahi ko ba haka ba to kaga ya zaka da su sai ka bar su almuhimmi abinda ake son mutum zai yana da hujja da ya dogara da shi eh to shi kenan fa ni'ima shi addini abinda ake so duk abinda zaka ka zama inda inda akwai abinda ka dogara akan sa an fahimta sai dai kawai duk mutumin da yace zai yi addini ba tare da maza ba zai zama rajul mutagalghil an gane ko matsayinsa bai kai yadda zai yi addini ba tare da mazhabar ba da musu wayannan malamai na mazhabobin su rereyo abubuwa suke su tantance su fitar maka da shi dalla-dalla ta yadda kai baka da ilimi da kaifin hankalin da zaka iya fahimto nassi na hadisi ko nassi na alkur'ani kamar yadda su za su iya fahimta an gane ko wannan kawai shine amma matukar mutum da abinda duk yayi akwai hujja da ya dogara akanta to fa ni'ima wannan shine abinda ake nema akan addini ba a yadda mutum yayi aiki ba tare da dalili ko hujja ba wallahu ta'ala a'lam na'am alasun na'am na'am kafin liban ya tafi sujada da yawa an je sujada eh a kwarai da gaske wannan laifi ne babba wata rana kamar yadda aka yi tambayan nan wani ya yi tambaya a manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam cewa ya rasulallah menene matsayin mutumin da yake riga limaminsa sun kuyawar ruku'u ko sujjada ko ya riga shi dagowa daga sujjada ko ya riga shi dagowa daga ruku'u manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce yanzu mutumin da zai riga limaminsa dagowa daga sujjada baya jin tsoron kafin liman ɗin ya ɗago Allah ya mai da kansa kan jaki baya jin tsoron Allah ya mai da kansa kan jaki wata riwaya kuma ya mai da kansa kan kare kaga wannan ba karamin tahzir bane ba to laifi ne babba mutum ya riga limamin sa dagowa a sujjada ko ya riga limamin sa dagowa a ruku'u ko ya riga shi kaiwa sujjada ko ya riga shi kaiwa ruku'u amma dai sallar tayi sallar tayi sallar ta yi sai dai ya munana matukar munanawa an fahimta ya munana matukar munanawa a sallah abubuwa guda biyu ne idan ka riga limaminka ko kuka yi tare da limaminka to sallar ka automatic ta ɓaci ba abinda ba yadda za a yi ta jaru kabbarar harama idan ka riga limaminka yi sallar ka ta ɓaci ko kuka yi tare da limaminka sallar ka ta ɓaci haka nan idan aka zo sallama in ka riga limaminka sallama sallaka ta ɓaci idan kuka yi sallama tare da limaminka sallah ta ɓaci wayannan abubuwa guda biyu amma wayancan kuma ka riga limaminka ruku'u ko ka riga shi sujjada ko ka riga shi dagowa daga ruku'u ko ka riga shi dagowa daga sujjada ka munana matuƙa amma sallar ta yi an gane ko wallahu ta'ala alam don haka aji tsoron yin haka abinda muka amsa daidai Allah ya ba mu ladansa kurakura Allah ya yafe mana Allah ya bamu lafiyar zama lafiya Allah ya bamu takawa ya bamu ikilasi Allah ya bamu ilimi mai amfani ya kiyaye mu daga ilimin da ke bai da amfani Allah ka sanya muna daga cikin yantattu a wannan wata mai albarka Allah ubangije ka arzurta mu da karbabben azumi ka arzurta mu da sallah wacce take karbabbiya Allah ubangije ka arzurta mu da ibadu karbabbu gaba daya ka kiyaye mu da abin da zai jawo mana ishirwa ta banza ko yunwa ta banza Allah ubangije ka zaunar da kasar mu Najeriya lafiya hali da ake ta fama da shi na ta'addanci a ƙasar nan ubangiji Allah ka kawo mana saukin sa Allah ka sassauta mana al'amura Allah ka ji kanmu ka tausaya mana ka kawo mana saukin wannan abubuwa da ake ciki dan uwa mu anan muna muna ƙara godewa Allah kamar ba mu san abin da yake faruwa ba wallahi yan uwa da yawa suna cikin tashin hankalin gaske bai da misali naka kullum ba abin da zamu yi musu sai addu'a mu dinga tsananta addu'a ubangiji Allah ya kawo saukin waɗannan al'amura Allah ubangiji ya kawo saukin waɗannan al'amura ko da zuwa naga wani abin da ya faru sai da nayi hawaye sai da nayi hawaye zaka mutane suna bukatan addu'a kware da gaske ubangiji Allah ya tabbatar mana da zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu a iyayen mu da malaman mu Allah ya saka musu da alkhairi yaran mu matasa Allah ya inganta mana tarbiyyar su Allah ya inganta mana tarbiyyar su Allah ya shirya mana su a ƴan uwan mu da suka rasu Allah ya ji kansu ya musu rahama ya yafe musu ya gafarta musu duk wani wanda yana da wani dan uwa da Allah ya karbe shi ya koma zuwa ga Allah Allah ya ji kansa da rahama Allah ya yafe masa Allah ya gafarta masa a ƴaƴanmu Allah ubangije inganta mana tarbiyyar su Allah subhanahu watabaraka wataala ya ba marasa lafiya mu lafiya mata masu juna Allah ubangije ya sauke su lafiya duk wanda suke fama da yanayin jiki larura ko suna gida ko suna asibiti ubangiji Allah ta'ala ya ba su lafiya Allah ubangiji ya kawo saukin tsadar rayuwa yanayi da ake ciki na fa ake ta fama da kunci na rayuwa ubangiji Allah ya kawo mana sauki Allah ya yassare mana kowa akan harkarsa da yake akanta Allah ya sanya mata albarka ya inganta masa tattalin arzikinsa ta hanyarta kuma Allah ya sa ya zama ta halali ce idan ba ta halali bace Allah ya canza masa zuwa wacce take ta halali rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada اللهم اللهم يسر لنا امورنا مع الراحه لقلوبنا وابداننا والسلامه والعافيه في ديننا ودنيانا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين